الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا ظننا أن لو تقول الإنس والجن على الله كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشهيد ريدنا بهذا المعبر وجعل فيه بنظرة ساعتي لنا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زل نبيك ورسولك تأثيما وتشريفا وتكريما وأصل مقام المحمود الذي وأته إنك لا تولد الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله سبحانه وتعالى yana zantar da mu cewa wa in sarrafna ilayka nafaran min al-jinn Allah na tunatar da annabi cewa ya tuna lokacin da Allah ya ciwo da wani gungu da ayar da aljanu suna saurarin karatun Qur'ani sannan kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a faɗin nahalin shi ma kungu aljanu sun iso shi na sallah suna saurari to a kan wannan saurarin ne da suka yi na karkarar baɗin na halatta Allah subhanahu wata'ala yake ba labari cewa faɗan inna samina qur'anan ajaba aljanu suna ce ma ɗan uwansu mun ji alqur'ani mai ba da mamaki yuta'ajjabu minhu fi fasahati ana mamakin fasaha da magana dalla dalla waga zati ma'ani da yawan fa'anona waga zalika da wani haka har inda Allah subhanahu wa ta'ala ka ba labari wa innahu kana yaqulu safihu la Allah shadada aljanuna ba labari cewa daga cikin su akwai masu rashin sani masu wuta masu faɗin kalma ta ƙetar iyaka uluwan tilka bibi domin a cikin ƙarya li wasfihi bi zalika wajen sifan Allah da kalmar da ba ta ce ba li wasfihi bi zalika da sifan Allah da kalmar da ba ta ce ba Allah subhanahu wata'ala ce wa inna zananna sai suna ba da labari wa kasunan su mu a sanin mu annahu yanda lamarin yake lan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadiba bayyuwa ga aljani ko ko dan adam ya ambata kalma ta ƙarya ya danganta ta ga Allah subhanahu wata'ala kunna na ta kido hada shi ya kudin mu ayarin aljanu li'annana kunna nazunnu la li'annana kunna nazunnu anna ahadan wani layu ka zuba Allah bai iya danganta karya ga Allah hatta ta bayyana ka zuba mu har dai a kwana a tashi muka gano cikin ayarin aljanu akwai ma man kane ya kulu tafihuhum shadadan Allah har aka gano kuma a cikin ayarin yan adam man kane fihum ya kulu da Allah shadadan to su ne Allah ka ba labarin abin da ya kana na tsakanin aljanun da suka zo suna sauraron annabi yana karatu alqur'ani cikin nafila a nan karkarar faɗin da hali.
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم غرقا وإنه يدل من يكي كان رجال أقول ثم زاجه من الإنس daga ‘yan adam ya ƙulu na birjalin masu neman tsari da ayanin minal jini na aljanu wa ailan kuma kana a gawar jini mahi ɓacewa aljanu annal insa su ‘yan adam kanu suna neman gudun ga aljanu inda ma yanzu da fi safariyar lokacin halin da ta in zo zango ko kuma wani abin tsoron sauka gare su sai suna addu'a suna cewa abu su ji sayi da hazar makani muna roƙon tsari daga shugaban wannan bagire da muka yi zango gare shi daga sharrin wawayen wannan karkara wurin sha sun zama wani aljani ya sanar da su hazin kalimata wannan kalma iza kalu ba in su ambata wannan kalma a المقول بتغيير هذا المكان من شر سمائه سمائه to san samu kariya daga sharin aljanna lokacin da wannan zamani ya wuce mai zuwa ya zo sai aka hana su daga haka sai aka koma ana cewa su linka cewa bismikan lahumma da albarkar sunan Allah mai albarka sai suka mai da cewa bismikan lahumma fadlun min nu'ud bi sayyidi hadha makan yushal subhanahu suka mai da wannan kalma ta bismikan lahumma ita an mamadi ga waccan kalma ta baya hatta na sahaba albasmaratu har bismillah ta musulunci mai taken bismillahir rahmanir rahim na sahadha ita ma ta shahi bismika allahumma lokacin da aljanu suka zama suna neman tsari da aljanu suna sa fata alheri ga aljanu suna tsoron shari ga aljanu jinnu gaba ya sai wannan abin ya ƙara aljanu facewa fazaduhum haka. sai wannan abu ya ƙara musu hakan tuguyanan ƙetar iyaka da jin daɗi sai suna cewa sudunar jinna wal insa mun shugabanci aljanu kuma yanzu muna shugabantar ƴan adam
وإنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وإنهم يندى الأمر الجن يكي ظنوا suna ganin kama zanantum kamar yadda zannu suna da su kama zanantum ya ɗansu kamar da kuma ɗan adam kuka bato annahu yadda al'amarin yake lan yab asallahu ahadan Allah bai za ba zai tabda wani ba ba da mauti bayan mutuwa abinda an sa ran ɗan adam kenan kuma akwai wasu ga aljanu su ma sa ran su kenan saboda suna ba da kalmar ai za ni jina wa kunna turaba ai na lama ku kuna harkan jadidan yanzu idan mun mutu mun zama ƙasa mun narke mun rutuke yana yiwa a tabda mu hayhata hayhata liman tu'aduna wannan abin da aka alkawarta muku abu ne mai nisa wanda ba zai yi ba
وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
a yanzu ko sai aljanu suna ba labari na dalilin wannan bayanai da aljanu kai wa inna mu ayayin aljanu la masnar sama mun lalabo sama an isra kaftan wurin nemo labarai min ha a sama ko wajen na sai muka tarar da ita sama mole an cika ta harsan da kariya min al mala'ika ta mala'iku shadidan kuma kariya mai tsanani wa shuhuban ayyama ashhud tare da taurari masu ju masu jiwa nushuman muhtari muhrikatan taurari masu konawa wa zalika wannan lamma ku isal mustafa ya faru lokacin da aka kawo zaɓen Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا وصلا وإنا آية أن ينزل كشكب الشباب كنا قبل مماثل gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kauru muna da mazaunai min ha asasannin sama ayari akwai gehe da gehe wurare kaza da wurare kaza aljanu suna zuwa su zauna wurin maka'ida mazaulai lissami don saurari kamar sarkuna sama suna sato jimina sama daga sama ومن يبتغي لنا yanzu kan duk mutumin da ya je sata ci ya ji lahu shahaban zai samu shahaban ɗan kashe rasadan yana jira ne ƙursir lahu an dakatar da shi wani rumadi don a jeho shi da shi
وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أراد بهم ربهم رشدا a ina mu ayarin aljannu la na dari ba mu san dalilin da aka kulle sasannin sama ba a sharrin uri da liman fil arli ana nufin wata matsala ga mutanen duniya ba da su zaki sani bayan da ce muna samun wasu labarai amma ala da dihi marabuhum rashada ko ko Allah ne ke nun ya kawo shari'a ta biyo hannun mutum guda shine annabin karshen zamani ya zan ba a samu wani labari sai ta nunai
وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق مددا wa inna mu'ayyin aljannu na salihuna akwai mutanen kwarai ba da sima'i qur'ani bayan jin qur'ani akwai mutanen kwarai a cikin mu wa min nadu da zalika akwai kuma waɗanda suka ba mutanen kwarai ba aljannu ala hayatin bu aljannu bisa bisa kamallu mutalifatan sun san saba minhum suwarun karimatun akwai surori masu girma sharifatan madaukaka ta'amalu hayra masu aikata alheri وفيه يمكور أخيكم مفروري حديثة ما مثلا شريرة ميمون لا تعمل إلا الشر وتبات أيوة تكوني في شري كغير من نفس الهنا أخي متعنين قريب ومن نانور ذلك أكون أن باهك لما كنا ترائك mu muna muna dasa addinai idan mabambanta ai tirakan tirakan mu jama'a jama'a ne mutalfina ba wasan saba bayan musulmi da tsakanin musulmai wa kafirina da waɗanda suka kafirai yaran da mutanen kirki wa shiraran da mutanen banza وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا mu har yanzu ai ayarin aljaru zakan namu zanen namuna ga cikin saninmu allan na waje zallahi bin ali ba za mu gaji da allah ba a bayan ƙasa cewa idan mun yi wani hukunci ya zan ba za a warware shi ba to mun san ba za mu iya yin wannan hukuncin da allah bai warware ba ba walan na waje zahu haraban ko ba za mu iya gudun da za mu tsere mu zama ta allah subhanahu wa ta'ala ba na ta kidu muna kudurta an na ahadan wani ɗai la ya la ban iya kuɓuce ma damkar Allah subhanahu wa ta'ala hariban don gudu fil alli a bayan kasa ka'inan ma kan duniya da ya kai ko ni karfi ne ko ni martaba ta ba zai iya tsere ma Allah subhanahu wa ta'ala ba وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا مهيا زي آية الجنة لما سمعنا الهدى لو إتنا مكجاء القرآن آمنا به من قبقتا ومن يؤمن بربه بوجه إيمان الله فلا يخاف بخسا بازيج طورا سوى يهب ناتي بك أي شيء ولا على حقا كن بذا أزال الشيشبا بزيادة في سيئاتي أي ميك آيش كله كده أي كتاب
وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهربوا رشدا وإنا مهرز من المسلمون أقوي من سلم الأمر الله سبحانه وتعالى في آية الجنوب ومن القاسطون أقوي كما سقيت الإياك الجائرون كركتتون تكبرهم سبب كاد الشيء الله فمن أسلم أما دون ولي كيك الله mutum ne ko aljani fa ulaika waɗannan ta har zaura sharafu suka nuno hanyar shari'a
wa amma alqasifuna fa kanu li jahannama hataba amma alqasifuna su azzalimai ma'ana kafirai aljairuna a masu karkacewa fa kanu hataba su ne kirarin jahannama da wutar jahannama
wa annahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa annahu istaqamu da mutane na duniya ko kuma 'yan adam ko aljanu za su daidaita wa annahu yanda lamarin yake ai ashana yanda lamarin yake la wastaqamu da za a daidaita ala tariqati bisa tafarki al-islam musulunci ya zan ba a ƙara ba ba a rage ba kuma ya zan bisa niyya guda yanda aka same ka yau kuma gobe nan za a same ka ba canji da hakan za a samu ga ɗan adam da asqaina wallahi da mun sha kuma a ruwa ga rakan wadatacce كثيرا ما يعمل السماء daga sama وذلك بعد ما رفع المدر wannan aya an sauka da ita ba an dauki fari an dauki almadar ruwa an hun ga wayin quraisha sau azumi ne shekara bakwai
linaftinahum fi ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا
ما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير daga duhi masan wata ruhul dana da za a dogara da Allah subhanahu wata'ala iyakar dogara ka ban mu Allah gori to da Allah ya arzuta ɗan adam irin yadda yake arzuta tsuntsu tsuntsu zai waye gari bai da asusu bai da birga ne bai da ma'ajin ruwa bai da ma'ajin abinci amma ya dogara da Allah idan saniya ta yi in ya ta sama hanya ya gabas to bai dawowa sai ya ci abinci ya ƙoshi kuma ya riko mai ƴaƴa ne abinci shi annabi ya ce tagaduhi masan tawaye gari da yunwa wata ruhu hidanar amma ta maraito ta dawo cikin koshi saboda dogara da Allah subhanahu wata'ala to shine Allah ka bani labari da za a daidaita akan addinin musulunci ba tare da ƙara wani abu ko rage wani abu ba a la'afqainahum ma'an da mun sha da mutane ruwa ka rakan mai wadata amma linaftinahum fihi bayan wadata da ruwa to akwai biyowar jarabtawa fi a cikin wannan jarabta fana alam mu gano ilma zuhuri ilimi na bayyane kai ba shukuru ya za a gode ko ba za a gode ba sai Allah ya ce da an daidaita lafi kahubul ma da ya sha da ruwa amma kuma zai biyo da jarabtawa duk sadda ruwa suka yawaita arziki abinci zai yawaita dukiya za ta yawaita idan dukiya ta yawaita to jarabta za ta biyo daga nan sai girman kashe da gawa Allah ya riga ya yi bayani cewa innal insana la yadage an yahu sakin idan da adam yawata ta yawata ta ya diba ta mata kun sai tsohon da uban wa isa bayan da cin ya manta da bai da ko ayi Kuma shi Allah ahabarahum ya ba ɗan adam labari cewa da an daidaita da ya shayar da kuma a ruwa. To abin bihi da wannan da an lilwatan alaihim gare su fitina a duniya da shi fita arziki an takaita kan ambata ruwa don a hairai da arzuka duk suna ƙarƙashin ruwa. Ruwa shi ne asalin kowane irin arziki. Mara sai Umar yana cewa, duk inda ruwa suke akwai dukiya wai ka tambaya ka diba a tsakanin mutanen kudancin najeriya da arewacinta kullum sai an noma da wahala a don ba ruwa gare mu amma su kuma waɗancan kullum arzukan ƙasashen duniya suna kawo jiragen ruwa ana saukarwa ana shi da fito-fito ana buɗe kamfuna da masana'antu saboda ni saboda wadatar arzuka ko kana nan arewa in Allah ya baka wadata ba za ka yi amfani da wadatar tsaye ta sai ka koma can inda masu ruwan kayan kamfani duk inda ruwa yake akwai ruwa wurin akwai wadata kuma na jini da fashi wa fi ma'anar yarmazu da kufiya akwai wata ma'ana da ake shara gare su bangare malaman tsawo shi ne su bayi istikamar da za su daidaita akan tafarki madaidaici lawata Allahu alaihim da Allah ya lirwata musu da rizki cikin arziki kalma arifi na sanin Allah da soyayya da Allah wanda soyayya da Allah yake mai kama da ruwa a don kace rayuwar rayuka kamar yadda aka san ita ruwa su ne rayuwar gangar ciki bisa da zalikar fitnatu to sai jarabta mata biyo bisa da zalikar saboda wannan an ya ce suna a wajen malaman tsawo da an yi furu sai su yi maye waɗanda su yi maye dai su yi maye dai waharju an al'adi sai su fita daga yan uwa su rinka cika baki suna haɗin maganganu na shaɗaki wani istikamata ita ko daidaita shi ne dari mawani arziki mabayyani da kuma arziki na ɓoye shi ne arzikin sanin Allah da an da ya tsakan tufarki da gaskiya Allah da ya sha da mutane ruwa na wadata amma kuma zai biyo da jarabtawa wa man yurin wanda ya bijire an zike rabbihi daga Allah daga abinda Qur'ani na Allah yake cewa nasallukuhu za mu shiga da shi azaban azaba ta adam wata ki matsananciya
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد دكان مسلاتي أي موانئ الصلاة wuraren da ake yin sallah billahi mallaka Allah ne fala tarku fiha ahadan kar ku bauta ma kowa a hada fiha a cikin waɗannan wuraren masallatai lillahi Allah kar ku bauta ma wani Allah a cikin waɗannan wurare ma'ana kar ku hada Allah da wani ba wai cewa kar a kira Allah tare da wani ba don kiran Allah tare da wani ya danganta idan wanda za a shiga musulunci ne to ba za a shiga musulunci ba sai an gama da wani Allah a cikin karɓar musulunci duk annabin da zai baka addinin musulunci sai ka ce la ilaha illallah wa anna bulana rasulullah a aka tuke zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da bai ce Muhammadu rasulullah ba tare da kalmar shahada to ya zama ne can shi Allah ya san ko wani bawa ya san Allah amma abin da abba a gano ba muhammadun rasulullahi don haka gane muhammadun rasulullahi shine mushkilar tauhidi a wajen kalmai abin da suke cewa aba asallahu basharan rasulan shi Allah zai aiko manzo kuma sai aiko dan adam ni zai hana Allah shi aiko mala'iki mala'iki ya kamata Allah shi aiko to shi kuma tambaya a nan shi su waɗanda ka sa aiko mala'iki shi ku ka ba Allah umarni ko ku abinda Allah ka so zai aiwatarwa amsa abinda Allah ka so shi zai aiwatarwa to shi ne Allah ya zaɓi abinda ya ga dama a cikin bayi nai ya zaɓi manzannin Allah ya aiko zuwa ga bayin Allah wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya rage gare shi wanda bai aiki da imani ba kuma ta rage gare shi akwai magamar kashi kamar yadda yahudawa suka zan suna aiki sawa in suka shiga coci da coci nasu fasajin da lillahi sai su tarar da masallatan Allah alhali ai ita kasar duniya duk da Allah ce ita masallatai abin da yasa aka danganta ta ga Allah rabawa ce ta girmamawa in ko ba ka ce don girmamawa ba ai duk ilalliyar arnu masjidan waɗa hura annabi sallallahu alaihi ya ce duk ƙasar duniya an mayan man da ita masallaci ma'ana duk inda sallah ta kama al'umma ta ko ina ne su tsaya nan wurin su mai da ita masallaci su sallah waɗa hura kuma ƙasar duniya suka an mayan man da ita ruwan arwalla idan mutum yana halin tafiya ya kai inda babu ruwa duk ƙasar da ya samu ya buge wannan ƙasar ya taimaka ya kuma jin ruwa a rola ya taimaka sallah walakin al-masajid amma idan aka shata daki aka ce masallaci ne lima kuni ya tana nan ga yadda ake kina ta ke bantatta bin ibadan bauta halilahi ga Allah al-qur'ani ya nasarta cewa masallatai na Allah amma dangantawa a ce masallacin Allah ne layu na bi bai kore ka wani kulli masjidi cewa dukkan masallaci biyar a hadin ana danganta shi ga masallacin wani me yasa ake cewa masallacin wani ya tsunu ya tsayu da kulawa da kan wanda masallaci kada wata matsala ta same shi ya kare banna a cikin wanda masallaci ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana kawo wani tsira tsakanin dawaki min sani yadda wada daga gehen makka masjid bani zuraikin zuwa masallacin bani zuraikin kaji masallacin bani zuraikin kuma annabi ne wanda haka ya ce a tashi daga nan gehen kaza zan ya turwa da gehen madina a yi tsatsaya saboda ita tsatsayar dawaki ko raƙumma ko ta hannu ko kokowa ko koyon iyo ko koyon yaƙi ko koyon dambe duka waɗanda shari'a ne ta yadda saboda yaƙi yakan kama ɗan adam kada mutum ya zama kayi shi ƙarfi shi ko ya yi gwaninta ya zo ya zama ya yi sama da kai to ita ba bukata don haka ko kana da ƙarfi to ka gama da koyon yaƙi to ta addinin musulunci bai hana yin koyon yaƙi ba to shine daga cikin koyon yaƙi shine tsatsayar na shi kuma ana cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masjidun nabawi cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kore a ce masallacin Allah wa'ina
وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه بدا وإنه يندل من يكي لما قام عبد الله lokacin da bawan Allah Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama ya tsayu yarquhu yana bauta ma Allah ne badin na halaka a can karkar badin na halin kadul jinnu aljanu sun kusa almusannu lil qira'ati ma saurani kan qur'ani yakununa alaihi libadan sun zama kamar sun zama sun so sun yi kusa su zama kamar kafu alaihi kallibdi sun zama sun zama kamar su zama kafu yin kulba alaihim ba'ala saboda sashen su yana hawan sashi don matsatsin juna suna turere ne kama alƙur'ani don kwaɗan saurari alƙur'ani wanda annabi muhammadu ke karantawa wannan kalma ta abdullahi suna annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam asma'ihi ilayhi yana daga cikin manyan soyayyo sunayen annabi gare shi shema shema abdullahi muhammadu abdullahi gayr mushabbahin bihi bashar man la masalika shi annabi muhammadu bawan allah gayr mushabbahin bihi bashar illa babu wani dan adam da kama da shi man la masalika wanda da ya nemi ya kamanta da annabi muhammadu sabbihi ka ce mashi bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam amma wala fara ba ina alfahari da zaman shugabancin ba ba ina alfahari da shugabancin ba ni ina alfahari bil ubudiyati da ashe mini bawan Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamuhu abdan ya zan matsayi a kiran da bawan Allah shine mai daukakan matsayi gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hayrul asma'i ma ubida yayyan sunaye wanda cewa abdullahi abdurrahmani abdurrazzaq da sauran to shi kuma wannan bangaren kishin tauhidi ne shi kuma sai bangaren neman tabarruki da masu sunayen wanda mu masu suna da muke cewa Allah shi bashi albarkar mai suna kama ai amfani da albarkar sunan Abubakar ko Umar ko Usmanu ko ma sunan Muhammad ko Ahmad sauransu ko kuma sunan jibrilu ko mika'il waɗannan suna duka ana neman tabarrukin masu sunayen shi kasa ana sa'adar sunaye wata rana imam maliku ya ce karamiya ne a sa sunan mala'iki daga cikin sunaye ya sanya cewa yin sa sunan mala'iki karahiya ne a cikin mazhab malikiya sai shi ya ce mai shi imam maliku ya manta suna ne suna ne maliku ونادوا يا مالك ليقل علينا ربك مالك من الله ta shi ake kira malik to kuma shi sunan shi kenan malik bai karkare na shi suna ba kuma yana neman kada wani suna da sunan mala'ika a shawo ya ce ka jiba tsakanin makamai guda biyu ko ya kunu sayidar a shi annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne alaina akan ku in yana cikin halitta in yana tsakanin halittu shi ne shugaba amma ina idan ya shiga halara ilahiyya to ya koma bawan Allah to ta kosan ya zama cikin halar Allah ta baraka wata ala matsayi ne a yana halara ilahiyya a ala shi ne matsayi daga matsayi ne wa hotel har in yana tare da halitta don har yana kirari yana cewa li waƙatun ma'allahi la ya sa'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani matsayi tsakanina da Allah wanda ko ni matsayin ba annabe da annabta ko ni matsayin mala'iki da mala'ikantaka ban isa shiga tsakanina da Allah subhanahu wata'ala ba to don haka ya yi kirari da zama ne fada Allah a cikin halala ilahiya matsayi ne na bawan Allah don haka kala yake cewa ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam wala far amma ba ina alfahari da shugabanci ba ni bahari alfahari na bil ubudiyati da zama na bawon Allah ni kai lihaza hallahu Allah don haka Allah ya kawatar da annabi Muhammadu da wannan suna nashi a cikin mahi girman mukamai nashi na farko daren Isra'i wanda Allah ya bayyanar da martaba sai a cikin daren Isra'i aka bashi babban aiki sallah da lokacin saukar wahayi gare shi da kuma lokacin da yake kira zuwa ga Allah a cikin suratul Isra'i Allah yana cewa wurin neman kusanci da Allah tsakani da Allah abinda Allah ya ce subhanallazi asra bi ardi sarki ya tabbatar ma ubangijin da yayi munajati na tahiyyar da bawa sai annabi Muhammad wajen saukar wahayi kuma sai Allah yana kira na shi da cewa alhamdulillah lazi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbatar ma ubangijin da ya saukar da alqur'ani ga bawa ne annabi Muhammad sai wani kira ga Allah subhanahu wata'ala wa innahu lamma qama abdullah yal'u lokacin da abdullahi bawan Allah annabi Muhammad ya tsaye yana kiran mutane zuwa ga Allah to kaga waɗannan mukamai guda uku su ne mai girman matsayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shigon kowane milha daga cikinsu Allah ya zaɗa mai suna da shi mashi ba shi ne mafi tsawakar matsayi amma shi ne Muhammadu a wajen malaman tasawuf shi ne al'abdul mu'laq bawan Allah wanda ba kaidi don shi ne wanda ya fara bauta ba Allah wanda ba bautar wanda ya nufar da dukkan bautar da ake ma Allah ta nutse a cikin sallallahu alaihi wasallam amma in ba gane wannan kalma ba cewa shi bawan Allah ne mutulaki wanda ba iyaka ba jehe allazi istagar qad ubudiyatu wanda dukkan bauta ta Allah wanda Allah ya yarda to an nutsar da ita a cikin Annabi Muhammadu to yanzu za gane sai ka ce jami'ul awali dukkan halitta gaba dai wa kullu abdin kowa da bawa juz'un min Muhammadin wani kaso ne wanda an ka ɗebo daga hafja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to don haka sai gane cewa shi annabi Muhammad shine al-abdul mutlaq bawa mutlaqi wanda ba da baya ko wani lokaci bawan Allah idza qulta abdullahi sayyidu halqihi li tansibnahu ma shita la ta tashil idra la ta tashil kubra in kace ba annabi Muhammad bawan Allah ne shugaban halitta Allah ne to a wurin kira rawa duk kira da ke mashi baka wuce gona da shi ba an wasu da babban iyaka ba suna ce masu kira annabi ai abinda an matsalan masu kira annabi an wuce gona da iri to kalmar cewa an wuce gona da iri shi annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam Allah bai mai iyaka ga matsayi ba in mutum ya bibi kalmar da Allah ya ce Allah yana ma inna ladina yubayi'una ka inna ma yubayi'una Allah ya rasulullahi waɗanda suke gaisawa da kai suna gaisawa da Allah to wani makami za a kwatanta cewa kai kanka da kai mu baya'a ga annabi Muhammad Allah ya ɗauke ka ya kai fa da shida ta yanda in ba da shi ba za ka samu wannan kalma ba ba za ka samu wannan matsayi cewa innal ladina yubayi'una ka ka inna annabi Muhammad inna ma yubayi'una Allah sai ka jayi annabi aka ce kai kanka mai mubaya'a da annabi kana mubaya'a da Allah to wani mukami ya kai wanda za ka iya gano tsakanin Allah da annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jiwa Allah ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah harbi shi wannan da kai ya rasulullah ba kai ne ka bani Allah ni nayi ka kiya kan mukaji ce shi wanda kai ba kai kai bani yayi kamar mutum ne yana da yara daga cikin su cikin yaran nashi akwai wanda zai ware wani saboda kusanci ne ce wan gana duk abin da cikin shagon gana ni nayi amma ai ba zai bude wannan ganto da sauran yaran shi ba dole ne ya sa akwai matsayi matsayi ya ba wasu irin wannan matsayi amma kuma wasu ba zai ba su wannan matsayi ba to don haka annabi Muhammadu a matsayi ne a fadar Allah subhanahu wata'ala ya kai matsayin da Allah ke cewa man yuti ir rasul faqad ata Allah duk wanda bi annabi Muhammadu ni Allah ne yabi ba wani mukami wanda zaka ambata wanda zaka kira annabi Muhammadu wanda ya cimma wanda Allah ya kira rashi da shi balle haka wuce balle haka wuce gona da Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku ne suna yi ma annabi salati Allah da mala'iku ne suna yi ma annabi salati kuma Allah ya tura gayya yace ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi masu imani ku taho ku taru ku ci gaba da yi ma annabi Muhammad salati abinda ba a yi ma dukkan sauran annabawa ba ko wasu masu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala an ban ma annabi wannan mukani shi kadai don haka su dan maulidi ko kuma masu kwatanta annabi da matsayi har kullum abinda suka yi ganin suka yi sun takaita ba su kai inda ya kamata a kai balle su shigo na ne inda ya kace annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne to kira ni duk wanda za ka kira kira za ka danganta da shi babu matsala ba ko shigo na ne ba bale hada don haka Saluha, annabi sallallahu alaihi ya cancanci an ya kuna wahadahu shi kadai ya zama shine bawan Allah. Abdullahi ya zama shine bawan Allah shi kadai wanda dukkan bautar kowa ta shige shi ne. Li'annahu ka kullum don shi kamar kowa ne. Kowa ka ce shine dukka. Huwa al-kullu minhu al-kullu badnan wa zahira. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم سواه بابا يحن الله يجمع الله مسلم أن يجمع العالم يتعالى هلسة كباكي دايا في واحدة أشكم مسلم قدا فأولا ذي كان الله يشيب ينزل هكا مثالي الله سبحانه وتعالى يا شاء يا حزكا يا هتد حزكا أن محمد دقى حزكيني أكد إذا حزكا أن محمد أكي كذا أكي كذا أكي كذا aka ɗaya da hajji annabi Muhammadu aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to ba mai yi ma Allah musun yin haka
قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي kada ina kira rabbi ubangiji na ilahan shine abin bauta wala ushriku bihi ahada ba ni gama Allah da wani a cikin bautan Allah subhanahu wata'ala qul inni la amliku
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لهم يا رسول الله كريت كما دفع أمر شواء إني لي أنا محمد la amliku lakum barra ban mallaki cutarwa ba wala rashadan ko shiryawa albaru wan nafi'u wahidun mai cutarwa mai amfanarwa shine guda shine Allah
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا
cewa ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qal inna ma al-qura kadani ina bauta ma ubangiji ilahan a matsayin abin bauta wala ushriku bihi ahada kuma ban gama Allah da wani qul la amliku lakum darra ban mallaki cutarwa ba wala rashada ko shiryawa azar wan nadu wahidun mai cutarwa mai amfanarwa shine Allah subhanahu wata'ala inni lan yujirani min Allah ahad in Allah zai kama ni in har ga kaddarawa na saba wa Allah in asai zai jira ni ahadun wani ba zai tserar da ni ba min Allah daga kamawar Allah subhanahu wata'ala walan ajira min dunihi multahadan kuma ba zan samu malaba ba min dunihi ba ga Allah ba multaja'an malaba anan cewa Allah subhanahu wata'ala ya kore tafi kuma an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa a kore tafi to sai na rubuta wasu kalmomi a nan cewa ya ahli tasawuf ya ku malaman tasawuf ina tambaya gare ku wallahi subhanahu wata'ala qala fi haqqi nabi yana magana a cikin haƙƙin annabi ne alaihi salam qala qul la amliku li nafsi darran wala nafa ya rasulullahi ka faɗa wa mutanen duniya ban mallaki cutarwa ko amfanarwa ba a wani wuri Allah na cewa kulin ni la amliku lakum darran wala naf'an wata hadisi ya zo a cikin hadisi anhu alayhi salamu yana cewa ya faɗi mata binti Muhammad la uguni anti min Allah shay'a ya ke faɗi ma ya annabi Muhammad ban maganta maki komi a wurin Allah wa ma ila zalika da wasu kalmomi ko na ayoyi ko na hadisai masu kama da haka inni anne lakum qawla ya rasulullahi ina aka samo cewa ya rasulullahi wurin faruwar matsala au ya sha Jani, au ya sha Usman au gari zalika fa aqulu sai ce to alhamdulillah fa'idatul ilmi fa'ida ilmi wal fahmi da ganewa wal aqal da hankali at tamyiz a auna abubuwa a auna da wasu abubuwa Allah subhanahu wata'ala amsa ga waɗannan maganganu shine shi Allah subhanahu wata'ala ya kuda yana cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sammai da kasai lillahi na Allah ne shi kadai wani wuri Allah na cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'd da gaba da baya duk na Allah ne wani wuri na cewa tabaraka allazi bi yadihi al-mulku iko ya tabbatar ma wanda ikon komi da kowa yake gare shi la yushariku fihi ma ahad ayyan kan duk wanda mutum ya kai bai tarayya da Allah shi waɗannan abubuwa kana rasulan aw nabiyyan aw malaka manzo ne ko ba annabi ko mala'iki aw waliyan ko ko wali walakin Allah amma shi Allah subhanahu wata'ala min fadlihi daga fadlatai wa karamihi da karimci nai wa haba li bi asfi li ba'di asfiyaihi ma yasha yana baiwa abin da ya ga dama ga sashen tsarkakakkun bayi nai ma yasha ya ba su abin da ya ga dama min ba'ali awsati na sashen sifofi nai kal ilmi kamar ilimi Allah shine kadai masani Allah shi kada ta sani amma wanda ana neman sani ga wanda bai sani ba ko ga wanda ya sani amsa ana neman sani ga wanda ya sani to ashe idan an samu wani wanda ya sani aka je neman sani gare shi ba challenges ba neman dalili to aka shi mai sani ya za a wakin tarayyar Allah alhali Allah shi ne masani don sifar ilimi ta Allah ce a Allah ya ga dama ya ba da aro ga wanda ya ga dama ana ce mai mal ko ana ce mashi alim ko ana ce mai al'allama duk duniya ba ta rikitarwa akan haka har Allah na cewa la ya'lam man fi samawati wal ardi lil ghaibi illa Allah duk sama da kasa ba wanda san gaiba sai Allah wa kullu ma lam ta'lam duk abin da baka sani ba sare in zaka gaiba a wanka ya zama gaibu wa la alamu illa Allah shi ko ba wanda sani sai Allah to amma sai Allah bude wata hanya yace fattaqullaha ku ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah sai Allah ya sanar da ku ashe akwai hanyoyin da ake bi a samu ilimi wani wuri kuma waɗanda Allah ya ga dama ya zaɓa na cewa allam nahu milladun na ilma kamar annabi Idris alaihi salatu wassalam Allah ya sanar da shi abin da ya ga dama na ilmai to ba mai koyi ilimi ga annabi Idris da Allah ya ce ya sanar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba to ba mai cewa annabi Muhammadu bai sani ba don mi don Allah ya ce ya sanar da shi to don haka shi abin da aka jayayya wanda bai sani bai ce ya san ita an matsala amma in Allah ya sanar da kai tun da sanin gaba ɗaya da wanda an na zahi da na baɗini da na gaibun da wanda ba na gaibu duka na Allah ne in ya ɗauka ya ara mu wani to ba mai kore wannan ilimin ga wanda kore wannan ilimin jayayya ce da Allah subhanahu wata'ala daga cikin sashen sifofin da Allah yakan bayar akwai wadata amma gina ita wadata la gina illa lillahi ba mawadaci mai wadatarwa sai Allah har Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah ya ku mutanen duniya dukkan ku mabukata ne ga Allah amma sai ga wata wuri wata aya Allah na cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda an mawadaci to ya kare kai ya kare kai ashe kaga shi kanshi Allah ya tabbatar da akwai mai wadata wani wuri Allah na cewa ma na kamu illa ana gane hu wallahu wa rasuluhu min balli ba abin da yasa kahiran makka suke jayayyar annabi illa a ga an a gane hu wallahu ganin Allah da manzo ne ya wadata su min fallihi daga falalatai Allah da manzo ne ya wadata su ashe Allah ya tabbatar da wadatar su da Allah ya ba su wani wuri Allah na cewa kumburin kai da wali dubin mujira ke yi an kana zamalin wa baniya sai bangaren mulki shi ma mulki Allah ya ce tabarakal ladzi bi yadihi mulku rabbun da mu subhanahu wa ta'ala ma bi yadihi mulku iko ya tabbata gare shi amma tare da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa al-maliki wa liman ja'a bihi al-qadir a mudu na sarki sarkin misra ya bace duk wanda ya zo da mudun sarkin misra to za a ba shi kayan raƙumi guda Allah ne ya tabbatar da kuwa al-maliki sa'i na sarki sannan wa kana wara'ahum malikun jahudu kullu fitinatin kasaba akwai wani wani sarki ba sarki wanda zai biyo baya yadda jirgin ruwa wanda ya gani ya cancanta mai lahiya zai kwashi to anan Allah ya tabbatar da cewa ya ba da aron mulki ga wasu bayi ne ya ba da aron ilimi ga wasu bayi ne ya ba da aron wadata ga wasu bayi ne don haka waɗannan sufofin idan aka zo wurin likitanwa sai a ce an danganta mu wani sanin gaibu to sanin gaibu kamar da kasu da shiga gaba insha Allah ko yau ko gobe akwai magana wanda a bambance kamo na gaibu da yanda yake amma dai ala ayi hali idan Allah ya sanar da kai to dole a ce ma ka sani kamar daga zangance da ilimin likitoci wanda hankalin ɗan adam bai kama idan mutum ya zan kahin ya zan likita kahin ya karanci ilimin likita wani ba zai karkarin ɗaukar ɗanai ko mata sai ya kai mai ita ta yi mashi aiki ya mata aiki ba don mi don ya san bai sani ba to haka nan kuma idan ya sani to kaga kana damar da zaka ɗaukar majinyacin ga kai don mi don ka san ya sani to duk duniya ta yarda da wanda ya sani ana ba shi aiki to a nan abinda muka son mu fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira makalin ubudiyya kamar yadda muka yi baya inni la amliku lakum darra ni ban mallaki tutarwa ba wala rashada ko am ko shiryawa inna mazdar wa nadu Allah kadai mai shiryawa mai amfanarwa shine Allah to amma idan Allah ya ga dama ya dau ya sanya tutarwa ta hannun wani ko ya amfanarwa cikin hannun wani to dole ne a tabbatar da ya amfanar misali mu gare mu annabi Muhammad alaihi salatu wasalam duk da ya faɗi wannan kalma a matsayi na ubudiyya yana bawan Allah to in ya koma matsayin wanda Allah ya yi baiwa mai yawa to yana amfanarwa misali annabi Muhammad ya amfane mu ya zama da alqur'ani don haka wannan kalma ko mutum yana so ko bai so ko ya da ko bai da ba haka take annabi Muhammad ya amfane mu kuma wanda ya ce bai amfana da annabi Muhammad ba to ya aji ƙur'ani don bai isa ya zo wai Allah ya zo ƙur'ani ba don haka dole sai bi ta hannun annabi Muhammad ya zo ƙur'ani sannan da Allah ya ce ai sallah kadai Allah ya ce ai sallah amma bai bayyana yadda za a yi ka ba sai da annabi Muhammad ya ce sallu kama aikin muni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ku yi aikin hajj don girmamawa ga Allah da duk umarnin Allah amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wuzu anni manasikakum ku zo wuri na ku karɓi bayanin ibada ku to idan mutum ya ce annabi Muhammadu bai amfana sai ko bai amfani da wani ko bai neman amfani ga kowa sai ga Allah to mu muna nan bisa ga ci gaba da neman amfani ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma mun san duk mutumin da bai yarda da wasuɗa ba ba zai kai gaci ba duk mutumin da bai yarda da wasuɗa ba ba zai kai gaci ba in mutum ya ce bai nema ga kowa to sanan ne Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yashkurin nasa la yashkurin la duk wanda bai gode ma ɗan aikin Allah su ne wasa masu kawo su zamka maka to ko Allah in zo ya bashi ba zai gode mashi ba da kalma annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mu mun yarda da cewa annabi yana amfani ga bayi amma mu gare mu annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ko mai amfani akwai ayoyi guda biyu masu bada wannan makami na ubudiyya wannan makami kuma na zaɓi misali Allah na cewa innaka la tahdi man habarta ya rasulullahi baki shiryar da wanda ka ga dama aya ta alqur'ani wannan makami na ubudiyya annabi ya sallama ma Allah kodi amma sai ga wata aya tana cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wallahi ya rasulullahi kana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici to Allah cikin wannan kalma wanda Allah ya ce ma annabi Muhammad la tahdi ila siratin mustaqim kana masu shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici shin wanda bai dana amfani annabi Muhammad ba yana ko shiga cikin wannan amfanin yana shiga cikin wannan shari'a don haka a fahimta wurin kariyar tauhidi kuma sai a kalle ma tauhidi waya duk wanda tauhidi da bai kawo annabi Muhammad ba ciki shi Allah yana iya baka shari'a ba tare da annabi Muhammad ba amma kuma sai bai yi ba sai da yasa bayi ne suka san wasu gare ka don haka Allah na cewa ya ayyu hallazina amanu taqullaha wattabu ilayhi alwasilata ya ku masu imani ku ji tsoron ta san ma Allah ga baka a ku sa tsani tsakanin ku Allah domin har kullum tsanin mu zuwa ga Allah Annabi Muhammad wanda ya ganin mu ba mu daidai ba to mu ta fahimta annan ba mu samun komi ta hannun Allah sai ta hannun Annabi Muhammad kuma amsa anan shine Annabi Muhammad yana cewa Allahul mu'ti wa ana al Allah shi ka ba kowa amma hani annabi Muhammad ni ke rabawa in ba gane ba gwamna na iya ba da taki tirela kaza ko na ya kusa abdulazizi yari ya aika da haɗi a cikin wannan shekara cikin wannan wata da mutu amma ba shi ya kawo haɗin nan nan ƙaura an karba mutane ba ai kowa ya yi wakilai ne kuma wanda duk wakilai ne suka ba shi ya samu wanda duk ba su ba shi ba kuma ya rasa to inda masalar duniya ka masalar ahirar yadda ka san misalin duniya ko lahira haka da take duk wanda bai da ɗan aikin Allah suna an zuwa da Allah su kawo bayan Allah ba to rabo ne ya rasa mu muna nan fada annabi Muhammadu ya an so muna ga Allah ya san kamuna wanda bai yi haka bai fahimci haka ba a to kuma ta rage gaba ne قل إني لا يجيرني من الله أحد يا رسول الله كفتا من متعني lan yujira ni min Allah ahadun wani ba zai kange ni ba daga kamawar Allah in asaitu ga kaddara in zan samu Allah wala ajida min dunihi multahadan kuma zan samu wata malaba min dunihi in ba ga Allah subhanahu wata'ala ba illa balaga illa balagan min Allah wa risalatihi ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
Allah subhanahu wa ta'ala ce illa balaga wannan isar da sako ne ai la amliku lakum illa al balaga ban mallakan muku komai sai dai in isar da aike zuwa gare ku to da Allah duk wanda aka anso aike aka kai ma kana sha baka amfana da shi ba alhamdulillah mu mun amfana balagan min Allah ilaikum sako daga Allah zuwa gare ku wani salati da manzon shi da Allah idza ballaga fa alama alai in ya isar ya aiwatar da abin da ya wajen kare shi wal baqi bi yadillahi saura na buɗe zuciya a sa shari'a shi ko daga hannun Allah tabaraka wa ta'ala to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an aiko ni zan kira amma shari'a ba ga hannuna take ba tana ga hannun Allah da ina da mallakar shari'a da ban bari wani ya bace ba iblisu an halicci iblisu muzayyinin mai kawa ta bata kina dalal shehu amma batan ba ga hannun iblis yake ba min al-ilzali inda iblis shi adda dama ta fatawa ba kaddara wata daga Allah ba da wani ɗaya daga cikin duniya bai shiryo ba don shi an fata shi kai wa man ya'zillah duk mutumin da ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma wannan Allah fi tauhidi a wurin tauhidi ko don kare tauhidi fa innahu lahu nar jahannama sakamako ne wutar jahannama khalidi na fiha yana abin kaddara ma da mafi a cikin wuta abada har abada
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون وضب أخلاقهم وأقل عددا
abin da aka bukata shine dai a kore tasiri har kullum a kore tasiri ga wani Allah a bar Allah shine wanda wannan hadisi ke karantarwa a bu'isu da'iyan aiko ne mai kira tasirin shi yawa ba ga hannun yake ba ni annabi Muhammad yana ga hannun Allah don haka da ni ka shiryawa to kowa ba zai shiga wuta ba kowa sai a buɗe zuciya sai a sa mai tauhidin kada ta Allah amma ni dan aike ne daga Allah kuma in ina son shirye mutum zan roƙi Allah misali kamar karatun wani shekarun je cewa da abin yayi kamari Allah subhanahu wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zaɓin wani ɗaya daga cikin umarora guda biyu mutanen Makka ko amurubunin hishamin ko umarubunin al'ada sai Allah ya ce Allahumma izzal islam bi ahad umaraini Allah ka girmama musulunci ka buwaye da shi da ɗayan mutane da ɗayan umarora guda biyu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi Umar guda ma zai musulunta don haka bai bude baki ce duk a shirye da su ba saboda ni tun da yana cikin waɗanda Allah ka sanarwa a cikin karatun zamu zo na nan gaba cewa alimul gaiba na zir ala gaibi adan illa manir tale don haka tun da yana cikin manir tale to shikenan sai bai kulle ba gaba ɗaya sai ce bi a hari umarai don haka abinda aka gudu shine danganta tasiri a kore tasiri نفر التاثير بالطبع نفر التاثير بقوته تاثيري na ƙarfi ko tasiri ɗabi'a tasiri na ɗabi'a shine misali ɗabi'ar ruwa kawai da kisa ɗabi'ar inuwa sa hutawa da jin daɗi ɗabi'ar wuta ƙonewa ɗabi'ar wuka yankewa duk abin da ha gani ɗabi'a sai ya aiwatar da wannan abin da aka halitta to lokacin da za a yanka wuka ga wani abu ba wuka ce ka yankawa ba Allah ne ka halittar yankawa sanda aka tsora wuka kai bawa mai yankawa mai yin aikin wannan tasirin yana ga hannun Allah amma abin da zai biyo gare ka ka misho eh abin da aka yanka wanda Allah baka izini ne ka yanka kai sai Allah ya yi maka sannan sai ya baka lada na wannan yankawa da kai misali yankan gero ne wanda Allah ya ce ka yi shi kenan wa atu haka huyar mata ne ko kuma yankan nama ne na layya shi kenan wanda Allah ya ma izini ne ko kuma abin da Allah bai yarda ne a yi ba kamar yankan ƴan adam da mai kama da haka wanda wasu bayan Allah Allah ya jarce da haka to sadda za su yi saboda niyyar su innamal a'malu binniyati sadda za su yi a dora wukat ko a dora bindiga ba su kai ba Allah ne kai amma me zai ba su kamisho niyya لا يواهدكم الله في اللغن في إيمانكم ولكن يواهدكم بما كسبت قلوبكم abinda ba ku yi niyya ba Allah bai kama ku shi amma yana kama ku da abinda kuka kudurta niyya a kai ne don haka in ka hita ya ka dauki giya zaka sha da niyyar cewa ka yi kudurta zaka sha giya shikenan sai ka sha sai Allah baka dama ta wuce ga makoshin ka a baka zunubi in ka dau ruwa zaka sha sai ka sha sai Allah baka dama a baka lada ka sha ruwa zuwa karho a cikin bautar Allah haka ne idan ka cuta mu wani wurin niyyar ka sai Allah baka ikon cuta mai sai Allah ya kamshi amma Allah shine kai shine wanda Allah ke cewa kul kullum min indillahi kace dukkan waɗanda abubuwa da wari da baki suna gangarwa daga Allah har Allah na cewa famali haula'i qawmi la yakunu qawla ajisa wani yasa mutane ba su tsaya su fahimci abin da hadi'a tauhidi ka karantarwa la tasira li shay'in min al-kainati fi asal ba babu wani abu wanda aka tasiri ko na ƙarfi ko na ɗabi'a ɗabi'a wuta ƙonewa ba wuta ƙonewa ba Allah ka halitta konewa sai aka kunna wuta saboda a baka kamisho na dafawa in abin da aka yi ba izini ka raba ne ko ka fabbaka a yi ma sakamakon mai muni in abin da aka haramta maka konewa ne ko kuma tasiri na ƙarfi abin da kira tasiri na ƙarfi shine kamar ka ga ɗan shekara goma sha biyar da ɗan shekara talatin za su kokowa ga tunaninka wa zai ka da wani ɗan shekara talatin to ko to da Allah zai ɗauki tasiri ga ɗan shekara talatin ya mai da shi ga ɗan shekara sha biyar ɗan shekara sha biyar ne shi ne mutu kuma aya ta gudana misali rukanatu rukanatu wani mutum ne majin ƙarfi wanda a har aka ban mai wata karkara a cikin madina ba mai zuwa wurin sai shi kaɗai shi ɗaya ke wurin kadar Allah da nan sai manzo Allah sai sama ya hita wurin yawatawa sai biyo wannan wadi a ana ce wurin wadi yukarata sai shi yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah Muhammad yace na'am yace ina so mai kokowa da kai sai ce a ni kiran ka nake ka musulunta ce a sai ce abin da nake bukata ka zo mai kokowa sai ina kiran ka da ka zo mai koka da ka zo ka ta Allah subhanahu wata'ala sai shi a ajin nika bukata gare ka ka zo mai kokowa in ka kada ni in baka akuya goma in ka kada ni zan baka akuya goma to shi bai ma ce a in Muhammad ya kada shi ba a shi ya san da kai tsaye da zarar an har kokowa zai kada annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni abin da nika bukata har in na kada kai sai nika bukata shi a ni dai bukata ta in ka kada ni zan baka tun a akura goma sai ka bismillah sai aka taga manzo Allah ya yi daga da shi da rukaratu shi ke sai ya daga rukaratu tun sai sai kudi to lokacin da ya kada rukaratu sai ya ce mishi yanzu dai na gane a addini a ubangijin da aka bauta ba ya ba ha gudunmuwa ka yi addu'a ka ƙara roƙo ne ni ma zan roƙi na ubangiji illa so in muka yi addu'a illa so wanda ya kada wani kuma sai a ƙara sai annabi shi mai to yi taka addu'a rukan su yayi nashi addu'an ya gama manzo Allah ya ƙara dauka da sai ya buge ya haye shi kansa shikenan sai ce ubangijin naka yana gauga baka gudu ba sai ce tashi a kwata ta uku da aka kwata ta uku manzo Allah ya ƙara buge shi kayan to shikenan sai ya ce to yanzu me an maganar musulunci ya ce a musulunci dai ba ni musulunta amma idan akwai ta guda talatin ya yadda ya ba da akwai guda talatin to yanzu a nan mai a kallon rukanatu tasirin duk wata yana kallon yana tasiri da ƙarfin da wani bai iya kasai har an ban mai karkara shi ɗaya ana ce ma wani wadi rukanatu karkarar rukanatu saboda ba mai shiga duk makiyayin da ya shiga zai koro shi saboda ka a shiga mai karkara to amma yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya shiga ya mai kaye uku annabi ya ce to ni in baka musulunta ba ni da bukatar da zashen ka lokacin da aka ji annabi ya biyo wannan wadi sai ga sahabbai an biyo da gudu ana cewa Allah sa ba karkarar rukanin da annabi ya ba sai ga annabi ya dawo yana ba da labarin abin da ya gudana tsakani ne da rukanin sallallahu alaihi wasallam ومن يعص الله وان يصاب مع الله ورسوله كما قال الله في التوحيد اشكي كده الله فان له نار جهنم وتجهنم تثبت gare shi halidan halidin fiya suna bin kaddara ma dawama abada har abada
صدق الله العظيم
magana don tasirin abu na masu maganin diga da masu maganin wuka Allah ya fi wuce don a bayyana tasiri da masu maganin wuka da masu da muke su faɗin Allah ta yi. Ai, akwai abin da suke magana kai ne akwai sihiri sun yi da sihiri.
Assalamu alaikum malam da malam ka sha ruwa lafiya. Ya farka malam na sa halittu wannan zara'ila. Wani lokaci a fara ne. Wani lokaci na tare da kabbara guda ko uku uku to ga wata mala idan na rasu liman ya riga waɗannan kabbara niyya a jini
abinda malamai sun kace wanda ya fi sallar jana'iza ya zama makruhi to idan aka sallame in yana daga cikin waɗanda aka ganin kima sai ana iya ban mai gawa an san ba ba da shi bai kammala to a ban mai ya kammala in ko bai kai wurin cika idan za a ban mai ya fita sallah ba sai ya kiran ya kabbara na wata kuce mai sai ce Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum
ya kwanta mala tambaya ta a nan ita ce na ga an ce idan mutum ya yi sallah bai yi addu'a ba ana je ya shi da sallah shi za ku ta bala haka take
abinda a wa'azi ne na tunatarwa da kwaɗaitar da bayi zuwa ga yin addu'a da neman bukata ga Allah. A ita kan sallah gaba ɗaya addu'a ce. Yawa ita kan sallah gaba ɗaya addu'a ce. Duk mutumin da ya sallah inda ya suka shauƙar to ya yi addu'a. Amma babu ne na kwaɗaitarwa ga yin addu'a shi mai wa'azi har kullum bulala sai da ita ce ba san na gida ba san da ba. Don haka bangaren na magana wa'azi da kiran mutane na su roƙi buƙatoci ga Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah ya bata da hari bala ana ji na azumi ko bara kuma ga na bana ya zo ya zan gudanar da azumi
a idan mutum ya yi sakaci ne ya bari har azumin ba zai kawo bana to sai ya gama da istighfari amma azumin bana zai yi to in zai ranka zai gama da istighfari in ko uzuri ne ya bari mudullabi kadai zai cewa ba sai istighfari ba saboda uzuri ne ya sa ya bar azumi har ya haɗu da wani kan misali mutum yan shinya bai warke ba sai gama da sabuwar shekara yawa don haka in haka ta faru to rankon in zai ranka zai azumin bana in zai ranka na bara to kullum mudunar guda kullum mudunar guda kuma in sakaci ne zai gama da suke bani in ba sakaci ba ne uzuri ne yasa ya dangane da na bana to kuma ba sai suke bani mudunar kaɗai aka biyo shi
ba ka ji mala da batan ka sha ba lafiya sai ita ce mijin kaunar ta yaron ita ce kaunar ta Allah ya yi ma rasuwa za ku ta mala ina iya auren mijin kaunar ta ta sannan idan ya kasance ga namiji shi ma yana iya auren masu tsare shi duk
a wannan abu ne wanda shari'a ba ta hana ba illa dai mutane dama suna kallo da mu al'ada mu ya hauta cewa ana barin halattun kunya amma abin da ya gudana a cikin zamanin sahabbai hakan nan takan biyo amma bu abin da duk idan aka yi zai haihuwa matsala to magani a yi hattara shi a kauce mashi don mi don gudun matsala amma ita shari'a ba ta hana ba ko saki ne ana yi ana aure kanin kai saki kai ka aura ko wani kai saki kai ka aura shari'a ba ta hana ba amma a sa abin da zai biyo wa ya saki kane ya aura an san gida zai biyo baya ga al'adar su ya aura ko kuma kane ya saki wa ya aura abin da ce dama ce da ce da ni za ka wadannan abubuwa al'adar mu haka take amma su ga mutakaddimuna magabata abin da mutakaddimuna kan ce idan mutumin kirki ya rasu wasu mutane suka auri iyalai ne don mi don neman tabarrukin wanda yake ibada ko tabarrukin ɗabi'u ne ko tabarrukin halaye ne ko tabarrukin neman matar da aura shi ma ya aura don mi don albarkar da wancan ya samu a yake da ita ta shi daga wanda ya auri mata ce to amma babban matsala mu kuma mai yawan abubuwan da kan biyo sai ya zama ana yi saɓanin ita wa ganiyar to shi yasa abubuwan suke da matsaloli amma shi nafsi bai hana ba
Allah ta tsara mai da shi wa ɗan adam yana neman addu'a ga iyayen da ba su gida Allah ya fara so da shi. Da shi da Allah ta haihu da gwamna yana neman aiki.
Allah shirka wannan gari gaba albarka sai na rasu lahi. Makaranta alam na shara da izaja. لما شرها إذا جاء بقاطة سنوك الرمضان وباطن الله جاونا الله يأمر كلشي الله يأمر دعوة لما شرها إذا جاء لم نشرها إذا جاء جميع طالبان من إلي زامني لإلي من عربية الله حكم كتانس الله باب كراتونا أمساني اللهم سيدنا رسول الله اللهم شر باب الله باب نظرة وإن كاري كراتون باب أيكي الله شمال أيكي مين بابو أيكي هو الله يجيبون اللهم سيدنا رسول الله لم نشرها إذا جاء
Sampai da tabbacin kaura ya aiko ya aiko Allah ta sa su yi da ya bukata.
masu aikowa da sarƙoƙin su akan neman addu'a Allah ya san bukatocin su Allah ya wasu bayan Allah da suka aiko da bisirar su akan Allah ya san bukatocin su kan nuna addu'a Allah ya waɗanda bukatoci Allah shi ya yi Allah shi ke gaba Allah ya san su ba alam na sharaha da izaja ina ina kalka wutar kafa uku da ne Allah ba mu da amana da albarka ayatul kursi Allah zan ka samu lafiya ayatul kursi da karja su wanda suke canza hannun yan daba Allah shi ba su lanta Allah shi ba su lanta Allah ya tsara ayatul kursi da karja su makaranta ayatul kursi kuma yan ta'adda Allah shirya su canza musu na abawa su kira kare su a kwalma a cikin da su yi lafiya. domin Allah ko kowace bisalla hajjiya da iyayen Allah ya fata Allah a cikin makwabtan su Allah ya kawo su ya da cikin neman Allah shi kara wani cikin matsala Allah shi rayu Kuma Allah ko kowace bisalla hajjiya ga wani aka roƙa da zai Allah ya fata musu Allah ya zuba su makwabtan su وين بتكش كلمة على أشكاره وين بتكش كلمة طلع على أشياء
Allah ta abubuwan da aka yi. Allah zuwa mana da wuya. Zama mutum da duka abubuwan da zuwa. Tsari mu da tsari masu tsari. يكون جوارا فإن أجاب ذلك أقول لكم لك على قول من أجلنا ولكن أكون أكوان ولكن لا يرون لكم تأكيد وكما سمع لولا وانا نزل فانا لا أكرا ولا نار ولا نار علينا بإذن الله ربنا وإننا ولا أكرا وهو الذي لنا وإنا عنه ولينا وإنا أجلنا آمين وآتها إلى صدق
اللهم انا نسالك بان بحريتك يا الله بحال ذاتك يا هادي وبدين ملكك يا مالك وبدين سلامك يا سلام وبدين سلامك يا سحار وبدين سلامك يا كامل وبدين علمك يا عليم وبدين علمك يا عليم وبدين علمك يا عليم وبدين يقينك يا يقين وبدين سلامك يا ثور نسالك ان تجعل لنا من كل هم فرجا ومعرجا يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا من اعاد لكل شيء علما واعطي كل شيء قدرا اللهم انا نشكو اليك ما لا نعلم لك اللهم انا نشكو اليك ما لا نعلم لك اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد بأجل أربع آلاف حوادث ومولود سيدة تمام كريم حياة كل آلاف عباد يزيد غامر اللهم اجيب مالك الخلق الكامل عزيز وعليم وسلام الرحمن كريم وحي القيوم النور اللهم انا نعم عبادك اللهم عبادك اللهم عبادك يا ذكر جلك يا بنا حكمك قبل بنا أداؤك نسألك بكل اسم لك سميت بنفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحد من خلقك وتفكر في علم جنتك أنت الألم القرآن العظيم الذي قلوبنا وجل آذاننا ولا تهمنا همومنا إذا تبرهتيه فرهتيه كريم كريم تسليم تسليم سوران سوران مرجل مرجل مرجل مرجل وكمل كمل برهشم برهشم كرمشم كرمشم مقيم مقيم الغهور الغهور برشان برشان كرجيل كرجيل منوش له منوش له برحونا برحونا بشكي له بشكي له كرمشم كرمشم أنجل جيدنا أنجل جيدنا ولكن ولكن ولكن يا هكذا ادخل لك دولة شوكاهين شوكاهين شوكاهين شوكاهين شوكاهين شوكاهين بكاتبوني بكاتبوني بشارش بشارش دورش دورش شوكابانوي شوكابانوي اللهم بهدك هكذا تشير لا تشير شد أول أمويلة جلت به زمان هرمجة ورميدين بين فياج جلتك إلا ما نفت الله مولانا يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا من أولك فريد الكافر الزور إنما أمرك إذا أردته أن تقول كفر كفر إلهي كفاء البك عن البيان وكفاءك البك عن السؤال ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد والأمر يا أبدي يا أبدي يا تهري يا جنوني يا من هو الحي الذي لا نشكو إليك ما لا نفعل إليك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء دين وموالاة اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وكفر آداء دين وموالا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين